أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da azumi yau sha biyar ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu na miladiya bismillah صدق الله العظيم وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وبنجي تبارك وتعالى a ayoyin da suka gabata ya yi mana bayani da farko azumi da hukunce-hukuncensa sa'annan kuma ya yi mana bayanin yaƙi da hukunce-hukuncensa a nan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala zai bayyana mana wasu daga cikin hukunce-hukunce na hajji na aikin hajji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ce hajji shi rukuni ne wato shi ne na biyar a cikin jigajigen musulunci shi ne rukuni na biyar hajji hajji kuma allah ya fararta shi ne damar rukunan islam musulunci guda biyar guda uku suna kan kowane musulmi kowane musulmi guda uku a cikinsu biyun kuma suna kan wanda suna da hali a cikin musulmai to wanda suke da hali shine zaka da hajji to hajji abu ne ubangiji ya faralta akan wanda suna da suna da suna da wadatan yin hajji to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta shi akan su za su yi ta to hajji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa atimul hajja wal umrata lillah ku cika hajji da umra domin Allah ko saboda Allah sallah idan kana cikinta sallah ta nafila kana cikinta idan wani uzuri ya zo za ka iya karabu ka yanka sallan ka bar sallan ka je ka yi wannan uzurin na inda uzuri yana darura duk da wasu malamai suna ganin bai kamata a yanke sallan ba a ƙarasa kuma azumi ma idan ka ɗauka idan na nafila ne kana cikinsa za ka iya barinsa in wani uzuri ya zo maka domin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akwai wata rana ya shiga wajen sai da Aisha da sai ta dafa dan abinci mai dan kyau haka ta kawo shi yace mata ni dai na tashi da azumi yau amma wannan abincin kin nan baran bar ya wuce ni ba za ka karya azumi ya aje azumi kuma ya ci to kaga a cikin farillan nan ma akwai abin da zaka iya ajewa amma haji da umra idan kayi niyan su kayi ihrami to bare ka aje su ba sai ka karasa su halin da zaka aje a ciki hali daya ne wanda ubangiji zai mana bayanin ta a cikin aya shine yace ku cika haji da umra domin Allah dan Allah idan kun yi ihrami lokacin da mutum yayi niyya zai yi haji ya kai miqat inda nan zai zai zai da zai dawo ihrami zai yi niyya don daman ihrami yawancin mutane sun dauka yara an ce ihrami wannan farin kyallen da ake daura a'a ihrami abun da ake nufi da shi niyyar shiga cikin hajji ne to idan ka zo daidai wajen miqatin nan kai niyya to da niyyan nan da kai baka da wani uzuri da zaka ce zaka aje wannan azumin za ka aje wannan hajjin nan sai uzurin da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai faɗa shi ne yana cewa fa'inusirtum famastaisara min famastaisara min alhadi to idan an tsare ku idan kayi niyan hajji tsari anan tsarewa da ake maganan shi anan malamai sun yi magana iri biyu ne ɗaya maƙiyi ne ya hana ka yin hajji daga aikata hajji ɗin nan kayi niyan hajji ka zo misali ka zo za ka tafi a ce gashi an ce idan kun tafi wajen nan ga yaƙi ana yaƙi kamar kaza ko mutum zai rasa ranshi ko kaza ka akwai abu dai wanda zai hana ka na daga cikin yaƙi na cikin fitina kada ka je wurin nan ihsar na biyu tsari na biyu da ake maganan shi shine rashin lafiya shi ma malamai sun ce zai shiga cikin tsari domin akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata wanda manzon Allah ya ce mata ki sharadi duk inda madashin lafiya ya matsaki anan zaki aje ihramin kuma haka tayi to in rashin lafiya ne ma ya hana ka bayan kayi niyya ka fada cikin rashin lafiya mai tsanani wanda zai hana ka ka karasa hajjin to nan ma zaka iya ka aje wannan hajjin shine ubangiji yake cewa fa inuhsirtum idan an tsare ku to fa mastaysara min alhadi za ku yi abu daya za ku gabatar da hadaya na yanka sai ku ajiye wannan hajjin nan sai ku cire ihramin ku a lokacin nan a babu wani abu a kanku kun riga kun yi wajibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yayi niyan haji a shekara ta shida zai je yayi haji to da ya tafi sai kafirai sun hana shi shiga da kafirai sun hana shi shiga nan sun shiga sun hana shi shiga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam umurni cewa sahabbai su yi yanka kuma su aje ihrami da an gaya wa sahabbai haka duk sahabbai zuciyarsu bai so bai bai so ba suna gani wayannan kafirai ba su kai su hana su yin hajji ba suna so dai kai ubangiji ya ba su umarni su afkawa kafiran nan su shiga su yi hajji Allah kuma bai bada wannan daman ba sai can ubangiji tabaraka wa ta'ala manzon Allah sai ya fita da ya ga ba su yi ba sai manzon Allah ya fita yayi hadiyinsa kuma ya yanke ya aske kanshi da ya aske kai sun ga haka to sai gabaki da sun fado sun yi sun zo sun yi wannan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shine ubangiji ya ce fa inasartum famastaysara min alhadi idan an tsare ku to abun da ya sawwaka daga cikin hadaya abun da ya sawwaka ko in zaka iya yanka raƙumi ne sai ka yanka ko ko shanu ne ko a cikin tumaki ne ko awaki duk abun da Allah ya sawwaka maka ka yanka ka yanka kenan ka saukar da nabi akan ka to faman kana bihi faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi ko haka faman kana Na'am. To idan ba a kai wajen tsarin ba ana jin labari ne idan an je waje kaza kafirai sun tare hanya bara ayya a ketare ba. Eh, bara ayya a ketare ba. To a wannan lokacin bai kamata ba bai halalta ba a wannan lokacin mutum ya aske kanshi ba. Ya bari sai ya iso inda aka daidai wajen tsari inda aka hana su dinnan inda aka kange su anan ya kamata nan ne zai aske kansa. Sai da dalili. to idan bai kai wurin nan ba kuma yana so ya aske to akwai dalili daya shine idan mutum ya kasance majinyaci mara lafiya bashi da lafiya koko yana da wani ciwon kai koko yana da wata illa a kai wanda za ta sa lalle lalle zai aske kanshi anan wani sahabi ne ana kiran shi Ka'ab ibn Ujra Ka'ab ibn Ujra farkwata ya dame shi kai yayi kurkwata gashi nan akwai ciwon kai da wahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansa ya ji tosayin sa yace kai wannan karde wannan halin nan ne ya na rashin askin ne ya saka cikin wannan hali yace eh manzon Allah sar haka ne abin da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi to shikenan ka je ka ajiye ihramin ka in kana da hadi kana da yanka ka je ka yanka abu yanka ka je ka yanka ka yi hadayanka in baka da shi to ka yi azumin kwana uku idan ba za ka yi azumin kwana uku ba ka ciyar da mutum shida kaga daruran wato daruran da za ta sa laruran da za ta sa mutum ya ase ya aske kai kafin ya baka da azumin ba za ka iya yin azumin kwana uku ba sai ka ciyar da miskinai guda shida akwai wata riwaya wanda ta zo an ce za a ciyar da mis za a yi azumin kwana shida za a ciyar da miskinai goma da amma riwayan ba ingantacciya bane wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Ka'ab ibn Ujra yayi a cikin abu ukun nan shine ana cewa faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin fidya yayi fidya na azumi na kwana uku kenan aw sadaqatin koko yayi sadaka wa mutum shida ya ciyar da mutum shida mutum shidan nan za kowanne za a bashi muddi biyu wato muddin nan sa shine yana daukan muddi hudu wanda ake cire da shi zakatul fitr din nan ba yana daukan muddi hudu ba to zai ciyar da muddi biyu biyu rabin sa kenan rabin sa ne zai cirewa ya ba mata wannan ma ya bashi kowanne mutum daya zai bashi muddi biyu biyu mudu ko ake ce mishi mudu to kowa za a zai bada mudu bibbiyu ma kowane mutum daga cikin mutane shidan nan min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ko kuma yanka na'am to idan aminci ya zo a lokacin bayan tsarin nan an samu aminci an samu tabbacin cewa za a je a idar da hajjin za a je a yi aikin hajjin to anan ubangiji tabaraka wata'ala ya ce fa iza amintum faman tamatta'a ya ambaci daya daga cikin nau'o'in haji haji iri uku ne niyyar haji da za a yi ihrami iri uku ne akwai ifrat wanda an ce shine yafi gabaki daya lada za ka yi niyan haji ne ba tare da umra ba sa'annan akwai kuma iqtiran wanda za ka yi niyya ne ka sa ihrami wanda za ka sa shi ba za ka cire shi ba za ka yi umra daga nan sai ka wuce ka je ka yi hajji ba za ka cire ihramin da ka saka ba wannan farin kalle da ka daura da shi ka yi wannan da shi ba za ka cire shi ba kuma dole ne za ka yi yanka shi ma na ukun kuma za ka yi niyan hajji ne da umra tare a haɗe ko ko za ka yi niyan umra za ka je idan ka yi umran sai ka yi niyya na hajji kuma ka sake sakai a lokacin kuma an baka dama ka cire ihramin nan in lokacin hajji yayi kuma ka sake sakai ihramin amma duka za ka yi yanka cikin su to shine anan ubangiji yace idan an samu aminci kuma kun yi niyya za ku yi tamattu'i ne hajji da umra ga baki daya za ku hada yace to a lokacin famastaisara min alhadi lalle akwai hadi akan ku akwai yanka duk wanda ubangiji ya sawwake mishi zai yanka anan to zai yanka famastaisara anan ma abun da ya sawwaka mene ya sawwaka ko raƙumi ko shanu ko a cikin tumakin ko a awaki duk abun da Allah ya sawaka zaka iya ka yanka ka yanka shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi yanka wa matan shi na shanu ya yanki shanu wa mata shine Imam Malik yana ganin shanu ne yafi lada mutum ya yanka shi sauran malaman kuma suna ganin a'a wal budna budna ne budun din sune tumakin awakin ko ko tumaki ne eh duk ko tumakin ko awaki mutane suna ganin wayannan sune sun fi lada kuma shine wanda an fi aiki da shi a yanzu haka ma kai yankan shi idan kayi niyya to anan idan mutum Allah ya bashi dama yayi ne yin hajjin kuma yayi hajji lalle lalle dole zai yi niyya daya a cikin uku ko niyan ifrat ko niyan qiran ko niyan tamattu'i to qiran shine tamattu wanda shine wanda aya take magana akan shi idan kai niyan tamattu'i ko qiran duka biyu wajibi ne a yanka akan ka kai hadayan yanka kai yanka wato me yasa domin ka hada umra da haji wannan kuma don tahlil ne na cike harami na cire harami ka cire harami kuma ka sake saka shi na'am to idan kayi wannan niyyar kuma ka iso haji kayi umranka kuma kana so ka cire wannan ihramin nan ka kuma ka huta ka dan lokacin haji yayi kuma ka saka shi kuma gashi baka da kudin da zaka yi yanka da shi me ya kamata ka yi shine anan ubangiji ya yake cewa faman lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji ma wanda bashi da shi zai yi azumin kwana uku a cikin kwanakin haji kwanakin haji kuma shine an ce daga ranan takwas ko a cikin shawwal watannin hajji daman shawwal da zulqaida da zulhijja ne wannan sananne amma fita hajji mutane za su fita mina to daga cikin kwanaki hajji kafin ka fita mina wasu suna cewa daga shigowar watan hajji kwanan wannan zulhijja guda goma nan duk zaka iya kai kwana banda kwanan sallah zaka iya kai kwana azumin kwana uku a cikin su ko kuma za ka yi azumin kwana ɗaya a cikinsu bayan ranar yankan kuma za ka yi azumi a yamut tarwe ko a yamut zama a mina zaman mina a lokacin za ka iya kayi kayi amma manzon Allah a wani hadisi kuma ya tabbatar da haka yace waɗannan kwanaki ne na zikiri na ambaton Allah ne kuma kwanaki ne na shin abinci ba kwanaki bane wanda za a yi azumi a cikin su amma sai wanda yana da bashi da hadi zai yi azumi na hadi a maimakon hadiyin nan wannan ya halalta mishi ya azumi a wannan lokacin to anan shine yace fa siyamu salasati ayyamin fil hajji zaka yi azumin kwana uku ne a cikin kwanakin hajji wa sab'atin idza raja'tum sa'annan kuma zaka yi azumin kwana bakwai idan ka dawo gida wato anan ubangiji ya fararta akan wanda bashi da hadi azumin kwana goma uku a lokacin haji bakwai kuma anan idan ka dawo gida amma wannan hukuncin ubangiji yace zalika liman lam yakun ahluhu hadir almasjid alharam wannan hukuncin baya kan mazauna harami mazauna makka yana kan wanda mutanen shi family shi ba sa nan zaune a cikin harami shine zai yi wannan azumin kwana goma zalika liman lam yakun ahluhu hadir almasjid alharam na'am to ku ji tsoron Allah ku cika ta wa'annan hukunce-hukunce da Ubangiji ya bayyana su a nan a cikin wannan aya kuma ku sani inna Allah shadidul iqab lalle Allah yana da azaba mai tsanani ga wanda zai saba kuma da gangan ya kibin dokokin Allah da hukunce-hukunce Allah da ya faɗa a nan ayan ba na'am hajji watanni ne sanannu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat lalle hajji watanni ne wanda aka san su sanannu wasu sune wasu watanni ne anan shine watan goma da watan sha ɗaya da rabin watan sha biyu kwana goma daga cikin watan sha biyu shawwal zulqa'da da kwana goma daga watan sha biyu amma imam malik yana ganin zulhijja ma gabaki ɗayan shi ya za a irga shi cikin watan hajji kwashi watanni uku gabaki ɗaya amma ra'ayi mafi rinjaya kuma na wasu yawan malamai suna cewa kwana goma ne za a irga su daga farkon shigowar watan yanka har zuwa ranar goma mutane su yanka waɗannan shi su ne kwanukan hajji na'am sune watannin hajji alhajju alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja to duk wanda nan farada da niyya ne duk wanda yayi niyan hajji a cikin su idan Allah ya baka wadatan yin hajji kuma kai niyya kuma watannin hajjin nan sun yi kuma ka kama hanya ko da mota ko ko ka shiga jirgi ne kai niyya zaka tafi to daga nan Allah ya ce faman farada fihinna alhajja fala rafasa duk wanda Allah ya yi niyan hajji a cikinsu to babu kusantan iyali babu jima'i babu ma duk wani abun da zai haɗa ka da matarka ma babu shi an hana maka akwai rangwame a watan azumi an ce da rana kada a kusace su a kusance su amma da daddare an yi maka wannan rangwamen an maka na eh an yi maka ruksa rungumen nan an yi maka rungumen nan da zaka yi ruksa ka je ka kusance su amma a haji fa idan kayi niyan wannan hajjin nan kayi niyan ihrami to rungume na rungume ne yawa to hausan ne yana da yawa sosai hausawan Kano ma suna nan na na hausawan Borno ma suna nan mu kuma ba mu aiki da hausan Borno anan na rangome a nan hajji kuma a kwanakin hajjin kuma bara a yi maka ba a yi maka wannan rangomen ba dimo kayi niyya kayi niyan kayi ihrami to bai ku halalta ba kusance iyalinka ba kai nesa da su su yi gabar kai yamma in sun yi yamma kai gabar ku yi hannun riga da su na shi da yana cewa fala rafasa babu kusantan iyali rafas din ana fassara shi da jima'i ana fassara shi da irin taɗi ko zance irin masu daɗi daɗi tsakanin mace da namiji duk ana fassara da shi to babu wannan ga baki ɗayan shi kowane irin kala yake wala fusuqa sa'annan kuma babu fasikanci wasu sun ce ƙarya ne abin da ake nufi da shi a nan amma abin da ake nufi da shi a nan a wannan aya duk wani abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hana kada a yi sa ya shiga cikin fasikanci to idan kana haji ba za ka yi fasikanci ba kowane iri ma ka bar shi a gefe wala fusuqa sa'annan kuma fala rafasa wala fusuqa wala jidala sa'annan kuma babu jidala jidali kuma anan malaman tafsiri sun fassara shi abu biyu akan abu biyu sun ce hukunce hukuncen haji sun riga sun tabbata babu jidali a kansu babu wani magana na uku a kansu wasu kuma sun ce ana nufi da shi jidali shine wato sabani da yake shiga tsakanin mutum da mutum ka faɗa in faɗa har a zo a samu kusuma abinda ake nufi da shi dijali anan to amma dukan su biyu anan sun tabbata duk ma'anan biyun yana nan a cikin aya aikin hajji ya riga ya tabbata wannan shine abin da ubangiji yake so kuma bai halalta ba kana cikin hajji ka kusanci iyalinka ka shiga cikin wani aiki na fasikanci ko kuma ka shiga jidali ka shiga husuma tsakaninka da wani musulmi dan uwanka ko ma ba wani musulmi ba kar ka shiga husum jidali da shi wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wa'annan duk an haramta su a cikin hajji lokacin da kai ihram nam to an hana ka yin wa'annan duka me ya rage ka yi daman sai aikata alkhairi shine ubangiji yana cewa wa ma tafalu min khairin ya'lamuhu Allah duk abun da za ku aikata na daga cikin alkhairi Allah ya riga ya san shi bara a batan muku da a cikin shi komai ba duk abun da ka aikata ko salamu alaikum ka faɗa an rubuta ta ka aikata alkhairi amma abun da ake so idan ka yi niyan wannan hajji wannan waje ne wanda za a kankare maka zunubai wannan waje ne wanda za ka nemi kusanci ga ubangiji to ka yi ƙoƙari ta aikata aikin alkhairi ko ma wani iri ne ka aikata kuma duk Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala za ka je ka tarar da shi yana nan a rubuce an aje shi na'am wata zawwado sa'annan ku nemi guzuri wanda zai kirke ku lokacin da za ku aikata wannan aikin hajji akwai wasu mutanen Yaman ne wanda suna cewa nahnul mutawakkiluna wai su in tawakkuli ne za su tashi daga Yaman su zo har Makka ba su da guzurin komi idan sun zo kuma idan mutane suna cin abinci sai su zura musu ido suna jiran yaushe za a kira su a ce musu bismillah to ai wannan bai zama tawakkuli ba shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya musulmai wa tazawwadu ku nemi guzuri wanda za ku iya ku ci abinci da shi zai rike ku ku yi duk abin da za ku yi yanka ku ci abinci da shi ku yi haya kamar yanzu a lokacin mu ne yanzu ka hau boss ka biya kuɗin boss ka biya kuɗin tenti ka biya kuɗin cin abinci ka biya kuɗi ma na zuwa madina da dawowa da cikin madina duk kana da wannan wadatan yin haka daman can hajji ba a ce naka ba sai wanda suna wadatan yi to in baka da wadata karambanin me ka aje shi lokacin da Allah ya maka sarari ya yi maka fatahi sai ka je ka aikata kai shine ubangiji ya ce wa tawzawwadu ku nemi guzuri amma babban guzuri bayan kun tana da guzurin duniya kada ku manta fa inna khairaz zadi taqwa taqwa ku nemi guzurinku na cikin takawa na tsoron Allah ma wato ku nemi lahira ma duk idan ku duk inda kuka tafi a cikin sa'ayi ku yi ta ambatan Allah ku yi ta zikiri ku yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta alqur'ani a harami hakan nan idan kun je sa'ayi idan za ku fito mina ku yi ta takbiri za ku je arafa ma daga mina ku yi ta takbiri za ku koma muzdalifa ku yi ta takbiri daga muzdalifa za ku zo ku sake dawa mina ku yi jifa jamratul aqaba ku yi ta takbiri har daga jamratul aqaba ku zo ku yi tawaful ifada a makka shi ma ku yi ta takbiri ku dawo ku yi zaman mina na kwana biyu ko na uku shi ma ku yi takbiri ku yi tahlili ku yi ta aikin alkhairi har ma ku dawo ku yi wannan jifa na na kwana biyun nan ku gama shi ku zo ku yi har har ma ku yi tawaful wada wannan halin duk ana so musulmi ya kasance cikin hali ne na ambato na takbiri da tahlili da tasbihi da karatun qur'ani duk aikin alkhairi shine wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa alkhair za babban guzuri ko mafi falalan guzuri shine guzurin taqwa wanda za ku samu fa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa na'am na'am to ku ji tsoro na ma'abota a taqwa ko kuma wattaquni ya ulil ba ma'abota hankula ku ji tsoro na kuma ku yi taqwa na'am
فإذا أخذ
to bayan guzuri da an ce ka ɗauka na cikin tallafinka na yau da kullum da guzuri na takwa sa'annan su larabawa kafin zuwan musulunci suna da kasuwanni a kusa da makka in za su fita hajji sai su ɗauki abun kasuwancinsu sai su je su buga kasuwanci to bayan musulunci ya zo sai wasu daga cikinsu suna ganin duk wanda ya je wannan kasuwanci ko ya je da abun kasuwa sai da sayarwa hajjin shi bai kammala ba ana musu gori ana ta musu wannan ana ta gaya musu cewa ai hajjin ku bai kammala ba da sauransu to wani sai ya zo ya gaya manzon Allah ga halin da muke cikinta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shin ba kwa yin tsawafi ne a muna tsawafi ba kwa yin sa'ayi ne muna yin sa'ayi to duk aikin da ake hajji kuna fita arafa muna fita arafa yake to shikenan kuna da hajji shine anan ubangiji ya saukar da ayan laysa alaikum junahun an taftagu fadlan min rabbikum ba ku da wani aibi ba ku da wani laifi don idan kun bidi ko kuma kun dauki wani abu kun nemi wani abu wani falala daga falalan ubangijinku kunne kun dauki wani abu laysa alaikum junahun ba ku da wani laifi an tabtagu fadlan min rabbikum don ku nemi ko ku dauki wani abu daga falalan ubangijinku tabaraka wa ta'ala wato ayan nan ta halalta musu saye da sayarwa a lokacin haji ma za su iya su tafi da shi duk da wasu malamai suna cewa za a iya a yi saye da sayarwa amma ba a kwanakin hajjin ba za a bari idan an fara hajji za a dakatar har idan hajji ya ya ya kare tukunna bayan aikin hajji ya kare sai a shiga cikin siye da sayarwa wasu kuma suna gani a ubangiji ya halalta shi tunda dai kayi niyan hajji ne kuma ka hada da ita cewa idan nayi niyan hajji zan tafi idan naji hajji kuma zan dan dauki wani guzuri na wanda zan yi kasuwanci da shi to shine laisa alaikum junahun ba ku da wani laifi don ku dauki wani abun falala wani abu daga na daga cikin falalan da ubangiji tabaraka wataala yayi muku fa iza afattum min arafatin sa'annan kuma idan kun malalo daga arafa kun dawo malalowa ifada shine tafowan mutane ga baki daya tare a dunkule waje daya kaman zubar da kaman idan teku ya cika yana zubarwa kaman ana samun ambaliya zuba ambaliya fitowa ambaliya to shine yace ubangiji yace idan kun malalo daga arafa idan kun fito a jama'an ku tafiya daya to kun fito daga arafa to a lokacin ku ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala wazkurullaha indal mash'aril haram ku ambaci Allah nan daga wajen mash'aril haram haram shine muzdalifa kenan wani dutse ne a muzdalifa ana kiran shi al-mash'aril haram arafa ana kiranta al-mash'aril halal domin ya halalta a arafa ka kashe sauro ko ka kashe wani dabba ko ka yanka itace da sauransu amma a muzdalifa kuma tana cikin harami bai halalta ba shine ana kiran muzdalifa al-mash'arul haram arafa kuma ana kiranta al-mash'arul halal can ya halalta anan kuma bai halalta ba shine ubangiji yana ce fazkurullaha inda al-mash'aril harami ku ambaci ubangijinku ku ambaci Allah nan a cikin al-mash'aril haram a muzdalifa kenan wazkuruhu kama hadakum sa'annan ku tuna da shi ku ambace shi kamar yadda ya shirya ku wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ku ambace shi kamar yadda ya shirya ku koda kun kasance a gabanin haka a cikin batattu ne ko da kun kasance a cikin wanda sun bata na'am to nan kuma an ce har yanzu ana kira wannan kiran ai an yi shi ne wa larabawa larabawa kasan suna hajji kafin zuwan musulunci ma suna hajjinsu to amma su al'adansu suna ganin su na Allah ne kuma sun mazauna gidan Allah ne su sun fi ƙarfi su fita su taka daga makka har su je arafa za su fita kawai daga harami kaɗan sai su tsaya su kange a nan su tsaya su ce a wannan ai daman naku ku ne wanda ko ba mutanen Allah ba ko wahalallu laraba sauran da sun zo daga wasu wurare sunan ne ba sa fita da musulunci ya zo ma wasu daga cikinsu ba sa yin haka cikin larabawan ba sa fita to sai nan ubangiji yana gaya musu summa afidu min haisu afadan nas sa'annan ku malalo daga inda mutane suke malalowa kar ku yi aiki kama aikin jahilai na cikin mushrikai laraba suke yi kada ku aiko yi nasu wato ku tashi daga makka ku nufi mina zuwa arafa ba ku fita mina daga mina ku nufi arafa daga arafa sa'annan ku dawo muzdalifa ku yi kamar yadda mutane suke yi wannan kiran an yi shi ne wa mu'mini an ce musu kada su yi koyi da abin da larabawan jahiliya suke sun ma'afizu min haisu afadan nasu wastaghfirullah sa'annan ku nemi gafara daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko da ku kuna kun kasance a cikin wanda da ba sa fita a ko ku kuna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya an kira ku ku nemi gafara daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ta'ala lalle inna Allah lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai inna Allah ghafurur rahim na'am
فاذكروا الله كذكركم كذكركم آباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا to idan kun gama idan kun gama aikin hajjinku sai ku ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala ambaton da za ku yi masa ku yi mishi ambato kamar yadda kuna ambatan iyayenku ku kira shi kamar yadda kuna kiran iyayenku anan kamar kiran iyaye nan malamin tafsiri sun ce kamar da ai yana kiran baba mama baba baya yankewa a bakinsa an ce haka ne wasu kuma sun ce a'a larabawa a jahiliya idan sun gama aikin hajji sun zo wajen addu'a a arafa ko a muzdalifa a nan sai su zo suna ce ya ubangiji mu fa babana shine wanda yana ta shayar da in hajji mutanen hajji kaza gari kaza ko anguwa kaza da kaza duk shine yana ba su ruwa yana musu tallafi kaza yana in sun zauna sai kiran abin da iyayensu suke yi shine ubangiji a nan yana horon musulmai yana gaya musu fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra ku kira ubangijinku ku ambace shi kamar ambacen da kake yi iyanku ko kuma mafi tsanani daga haka irin mafi tsanani daga ambaton da ake wa iyaye wa ubanninku ku kira shi ku yi addu'a ku riƙe Allah da yace musu anan kuma ubangi yace daga mutane aw shadda zikra wa minan nasi fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai waɗanda in sun zo nan wurin ba sa roƙon komi sai duniya ya Allah ya Allah algona mai albarka wata ran ya Allah shanaye na su ƙaro ya Allah raguma na su kaza ya Allah sai ya roƙi duniya ya Allah ka bani yara wa masu albarka wanda za su yi noma su yi wannan duk dai zai zai ta roƙon duniya bare nemi lahira ba shine ubangiji ya ce wa minan nasi fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya ubangiji ka ba mu na daga cikin abubuwan dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq sa'annan ba shi da rabo daga cikin lahira sai Allah kuma yana so sa'annan Allah ya ce ba ku za ku ba ku za ku ci haka ba ku kasance kama wanda wa minhum man yaqulu daga cikin su kuma daga cikin mutanen kenan wa minhum man yaqulu rabbana wanda suna cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wanda suna cewa ubangiji ka bamu na daga cikin alkhairi na duniya da kuma alkhairin lahira sa'annan kuma ka kiyaye mu ka kukutar da mu daga cikin azaban wuta hasana anan malamai sun fassara ta da abu abubuwa da yawa gida mai faɗi ne mata mu kyakkyawa mai albarka ne da abubuwa arziki ne duk abu amma abin da ake nufi a nan duk abin da ya kunshi alkhairi na duniya wanda bare shiga cikin hurumin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ya shiga cikin hasanatud dunya to minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wadancan wanda suna neman duniya suna neman lahira kuma suna roƙon Allah ya kubutar da su daga azaban wuta su ne wanda suna daga rabo daga a cikin daga rabo daga cikin abun da suka sana'antar na cikin ayyukan da suka yi na haji ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab lalle Allah mai saurin Allah mai saurin hisabi ne ko Allah mai gaggawan hisabi Allah mai gaggawan hisabi ne wato baya jinkitar lokacin hisabi in yayi zai yi hisabinsa na'am نعم واذكروا الله في ايام معدودات فانبتي الله a cikin kwanaki idayayyu wato wayannan kwanakin da ake magana a kansu shine ku ambaci Allah a cikin kwanaki an ce malamai sun ce za su fara ne daga ranan azhar ranan sallah safiyar sallah bayan an yi idi azhar din an gama shi yanzu in sallar layya babbar sallah ko in ta zo ba kowani sallah a cikin kwana uku idan mun gama muna ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd shine anan ubangiji yace ku ambaci Allah a cikin kwanaki kidayayyu nan kwanakin an ce daga azahar na farkon sallah har izuwa safiya ta na- ta rana na hudu ta hudu cikin na cikin kwanakin sallah a ambaci ubangiji tabaraka wa ta'ala imam ahmad radiyallahu anhu kuma yana ce ambaton Allah ga baki daya ne ba wai lalle sai wa'annan ba wannan ma za ku yi sa'annan ku ƙara a sauran lokutan ma ku ci gaba da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala an zo ƙarshen aikin hajjin na'am don godiya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala faman ta'ajjala fi yawmaini to duk wanda ya gaggauta a cikin kwana biyu a gama cikin aikin haji wato bayan ya je yayi tawaful ifada ya zo a ranar sallah kenan ba washe garinta sai yayi jifa waje uku ya kwana ya wayi gari yayi jifa kwana uku ya waje uku ba ya zama kwana biyu ba sai ya fita daga nan sai ya je makka ya gama aikin hajjansa ubangiji yace faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta aikinsa na jifa a cikin kwana biyu babu laifi a kansa kuma wanda ya jinkirta har zuwa kwana uku shi ma babu laifi a cikinsa babu laifi a kansa a- duk akan faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi man takhara fala isma alayhi liman ittaqa babu wani alai- laifi a kansa duk a cikin wanda ya ji tsoron Allah a cikin wanda suka yi wayannan abubuwa daga wanda ya gaggauta da wanda ya jinkirta in yi tsoron Allah ne a cikin lamarinsa to babu wani laifi a kansa na'am
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ku yi taƙawa ku ji tsoron Allah kuma ku sani lalle za a tara ku a gaban Ubangiji tabaraka wa ta'ala a nan ku duba hikima malamai suna cewa badi'ul Qur'an kuma a cikin ijazi na Qur'an a nan Ubangiji da ya yi magana akan abin da za a tattara mutane wuri ɗaya hajji ba abin da yake tara mutane da yawa kaman hajji amma sai ubangiji yace ku ji tsoron Allah yadda aka tara ku anan ku sani kuma lalle ne shi zai tara ku a ranar kiyama gabaki daya taro ne wanda yafi wannan girma lokacin kowa da kowa zai zo da aikin da ya aikata kowa babu wani hujja babu abinda za babu bara babu baka da wani hujja da zaka ce a ƙara muni wuni ɗaya zan je in dan na manta da wani kaya a gida zan je in dauko ko wata sallah da zan je in yi ta a'a lokacin ubangiji zai tara kuma zai yi hisabi wa kowa shine anan shine ana so duk musulmi lokacin da yayi tunanin haji ya tuna taron lahira ya tuna lokacin hisabi tambayar da za a yi da irin wahalan nan duk gabaki daya na lahira ya fi wannan na'am na duniya nan zaka samu lada ne a cikinsa amma can ayyukanka ne kuma a can fa babban abun mamaki a cikin wancan ranan ba wai kai ne da bakinka zaka yi magana ba fa duk wata gaba ma a jikinka za ta yi magana ita za ta shaida wa kanta ba lalle bane ka zaka ce ni malam Ahmadu ne ko ni ma sai sayyidina Muhammad waye ina kana zuwa ubangiji zai aje ka hannun ma za ta yi magana bakin zai yi magana duk gaba bu kowani gaba a jikinka zai yi bayanin abin da yayi har ubangiji yana cewa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su cewa jikinan su gababun su me yasa za ku yi mana sheda ne a nan wurin nan Allah zai sai gababun za su gaya musu qalu anfaqana Allahu allazi anfaqa kulla shay ubangiji wanda zai fa- ya sa magana ko ya anfaqana Allahu allazi ya wanda ya wanda ya sa kowa yi magana shine ya bamu daman mu ma mu yi magana a yau ranan mu ma za a bamu daman mu faɗa subhanallah Allah ya kiyaye mu daga azaba Allah ya gafarta mana na'am an taqa na'am ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani na aikin haji sa'annan kuma ya zo a nan zai a cikin wannan ayan zai yi mana bayani na hali daga cikin halayen munafikai wani banzan hali ne mummunan hali ne daga halayen munafikai duk da ana cewa malamin tafsiri suna cewa ayan nan ta sauka akan wani sunan shi al-akhnas ibn shurayb shurayq al-asna al-akhnas ibn shurayq dinnan wani ne yana na munafiki ne shi dai ya nuna musulunci shi ya bayyana musulunci alhari kuma ya kudure kafirci da munafirci a zuciyarsa yana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wahira yana zama yana hira kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar kuma yana damun shi daman ya riga ya san wannan munafiki ne baya son zaman sa kusa da manzon Allah sai ce manzon Allah wannan dan iskan nan a tayar da shi anan kar a bar shi ya zauna anan manzon Allah kuma yana ce masa ka bar sa ka bar sa sai wata rana al-akhnas al-akhnas ibn shariq din nan ya fita ya tashi yayi ta hira a wurin manzon Allah da ya shi ya tashi ya fita ya fita daman ya ratsa daga Madina ne yana wucewa ga gonakin sahabbai ga dabbobin su ga sauransu duk gonan da ya zo ya wuce ta kansa sai ya ɓata shi sai ya yi barna a cikinsa in ya ga dabba ne na musulmai ma sai ya kashe ta an ce wannan ayan ta sauka a kansa wasu malamin tafsiri kuma a cikinsa ibn kasir yana cewa wannan eh haka ne amma wannan ayan ta sauka akan munafikai ne domin ayoyi da yawa a cikin qur'ani sun ambaci munafikai da irin wannan halayyan nan na'am shine cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu daga cikin mutane akwai wanda kauli wannan maganan sai yana maka sha'awa yana baka sha'awa a cikin zance na lamarin duniya yana baka sha'awa ya muhammadu man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu allah sa'annan wannan ayan an karanta ta wa yushhidullaha da kuma wa yashhadullaha ko alama fi qalbihi an karanta ta karatun biyu a ɗayan karatun wa yushhidullaha shi wannan munafikin zai shaida da Allah zai shaida da Allah zai tabbatar zai bada shaida da Allah cewa shi fa salihi ne shi fa mu'mini ne baya son sai alkhairi wa mu'minai a cikin karatu ɗayan kuma Allah zai shaida Allah yana ba da shaida cewa abin da yake zuciyan shi ba shi ne abin da ya bayyanar da shi ba duk karatu biyu to wa yashidullah wayannan munafikan idan sun zo sai su ce ai su muminai ne su suna tare da annabawa ne ai su za su shaida annabi manzo ne ma'aiki ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala sun wasu ba da shaida cewa su sun shaida da Allah wannan mutane da yawa yanzu a zamanin mun nan sai ce maka ai Allah ya shaida Allah ya san na zuciyana kuma shi ya san yana ƙarya daidai yake da wayannan munafikan ba bambanci tsakaninsu Allah ya riga ya san kana ƙarya bai san kana gaskiya ba idan ka ce Allah ya sani akan gaskiya to nan kayi gaskiya amma idan ka fada a ƙarya ne to don rantsuwa kala uku ne a cikin musulunci akwai rantsuwa da za ka yi ta wato ba wai kana nufi a zuciyanka ba kaman kaga abu ne ka ce wallahi wannan fa shanaye ne da suke zuwa wannan babu wani abu a cikinta babu laifi a cikinta a baki ka faɗa kai ma ba wai ka kayi wannan da ita ka ikrarin cewa lalle wa'annan shanaye ne wannan babu laifi a cikinta sa'annan kuma akwai ga wannan akwai rantsuwan da zaka yi ta akan abu misali kai ka rantsa cewa lalle zan yi azumi yau wallahi zan yi azumi yau misali azumin nafila ko haka sa'annan kuma baka yi ba wannan to kafara tana kanka zaka ciyar da mutum goma wannan kafaran tana kanka ko kai hadiya zuwa sauran sharuɗan da aka aje akanta akwai kuma al-yamin al-ghamus al-ghamus wanda yamin ne rantsuwa ne wanda tana nitsar da wanda yake yin ta a cikin wutan jahannama wannan babu kafara akan ta sai toba ba ta bukatan toba to yawan rantsuwan da yanzu a zamanin muke akan ƙarya wannan shine yamin ghamus din nan akan ƙarya kawai ka rantse kai kai ka ce billahi allazi la ilaha illa hu alqur'anin allah waye waye ni kaza to wannan duk yamin ghamus ne akan ƙarya ne kayi shi to wannan ana bukatan ka ana ana kiran ka da ka je kai tuba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala idan baka yi tuba ba ko da kai hadiyi ne kai wannan ciyarwa da sauransu wannan bare fitar da kai ba don ba a bukatan shi anan tuba ne ake bukata akan ka shine yace wa yushidullah sai ya rantse yace a shi salihi ne fa shi mumini ne ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma me yake cewa wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ladul qisam Allah kuwa zai sheda shi mai tsananin kiyayya ne da gaba wa mu'minai mai tsananin kiyayya ne wa gaba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na'am وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها إذن يجوي إذن يباو مؤمني باين شي يجوي ياتفي أشكي قسا باشي دواني أبو سيبرنا أقسا kuma da kashe dabbobi da kashe yara da kashe abubuwa na muminai gabaki daya sai barna a ƙasa bashi da wani aiki sai barna na'am wa yulikal harsa wan nasl zai halakar da gonaki kuma ya halakar da dabbobi na'am lalle Allah kuma baya son barna baya son fasadi a bayan ƙasa to irin wannan mai halin nan ubangiji yana nuna mana sifansa idan aka ce da shi wa idza qila lahu ittaqillahi idan aka ce da shi ka ji tsoron Allah to a ranan ka ji shi kenan wani tsaban girman kai da bubbudewa da ciccika da zai yi zai ga shi ya fi ƙarfi ya za a yi a gaya mishi ya ji tsoron Allah wannan sifa ce ta munafikai duk wanda aka je mishi ya ji tsoron Allah ya ji zafi a zuciyar shi to gaskiya yayi kokari ya duba wannan zuciyar nan idan an ce maka ji tsoro Allah ka ce to Allah ya bani tsoron sa nayi tuba ga Allah na na nemi gafaran Allah tabar Allah ya Allah ya gafarta mini amma su munafiki kuma idan an ce mishi ka ji tsoron Allah sai ka ji girman kai da bubbudewa yana ganin shi yafi karfin a gaya masa wannan nan shine ubangiji yace za qila lahu taqillaha idan an ce mishi ka ji tsoron Allah akhazatu al-izzatu bil ismi sai wani girman kai wanda yana cike da zunubi ya dauke sa na'am yace babu maganin sa sai wuta babu makoman shi sai wuta wala bisal lallatir da wannan makoma wala bisal mihatir da wannan shunfudi wannan shunfudi na wutan nan ai ba abu bane babu wanda zai fatan shi wa kanshi balle wai fatan shi zai fatan shi wa dan uwan shi balle ya fatan shi wa kansa wato mutum idan an ce mishi ka ji tsoron Allah ko ma kai ba munafiki bane idan an ce ma ka ji tsoron Allah ka ce to wasu malamai da yawa idan an ce mishi wane kai kaza ka ji tsoron Allah zai ce to na tuba wa Allah ina neman gafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ji tsoron Allah wallahi na'am wala bisal bihatir da wannan shimfudi na'am ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد wannan ayan ta sauka ne akan Suhaib ar-Rumi Suhaib ar-Rumi shi mazaunin Makka ne asalin shi daga Rum ne ya girma ya zo Makka lokacin da ya zo kaman ya zo ne mutum ne yana cikin nema bashi da komi ya zo Makka sai ya zauna da Quraisha wannan sun dan taimaka mishi ya nema ya samu arziki sosai da musulunci ya zo sai ya musulunta sai ya nemi ya yi hijira ya bi manzon Allah daga makka zuwa madina da ya zo zai yi hijira sai laraba wannan sun taro kan shi mutane ƙuraisha wannan sun ce mishi a haina ka isa barabaruwanmu ka zo mana koɗaɗɗe ne baka da komi baka da ko naira baka zo da arziki ba yanzu kuma kana so ka bi muhammadu da wannan dukiyan a'a ka ajiye wannan dukiyan kana da incin kanka kuma ka bisa in ka ajiye wannan dukiyan zaka bi sai in ba ka ajiye ba inda zaka tafi yace wannan dukiyan ne kuke so wannan dukiyan yace to ungo ku dauka gabashi daya a wani hadisin kuma a wani hadisin kuma su ya zo fita ne da sun tare shi sun ce za su kashe shi yace musu a to zan fanci kaina to da me zaka fasa yace dukiya na gabaki daya tana wuri kaza tana wuri kaza ku je ku dauka sai ya ba su dukiyan nan almuhim dai shi suhaib wannan dukiyan wadda addinin da ya dauka babu misali a wurinsa ya fiffita Allah da annabinsa akan duk abin duniya to lokacin da zai shigo madina sayyidina umar da wasu sahabbai sun fita wajen madina sun tare shi don Allah ya saukar da aya sun fita su yi mishi albishir sun ce mishi lalle ciniki yayi riba sayyan da kayi cinikin ga cinikin da kayi yayi riba sosai sai ya tambaye su yake to kuma Allah ya sa cinikin da za ku yi babu asara a cikin sa to ku gaya mini me yake faruwa ne sai sun ce masa lalle ubangiji ya saukar da aya a kanka ya ga abin da kayi ya saukar da aya a kanka wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi ubangiji yana sayawa daga cikin mutane akwai wanda yana sayar da kansa eh ko yana siyar yardan Allah yardan Allah da dukiyansa da kansa da dukiyansa gabaki daya na duniya wasu masu tafsiri kuma sun ce ayan ta sauka a dukkan muminai domin a bangiji a can suratu toba yana cewa minan nasi man yanshiri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad zuwa karshe at-taibun al-abidun al-hamidun zuwa karshen aya to anan da sun gaya mishi haka sai ya ji dadi har ma da yazo gaban manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ce mishi lalle ciniki yayi riba wato kasuwanci da ya kai yayi riba kaga suhaib wa wannan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi zai sayar da kansa ko kuma zai sayar da abun duniya da kansa gabaki daya dan Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala wallahu raufun bil ibad lalle ubangiji mai tausayi ne ga bayinsa na'am mai tsananin tausayi ne ga bayinsa na'am na'am na'am to masu lokaci sun ce mana lokaci yayi to a takaice dai ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyin nan da yake magana akan munafikai ayoyi ne wanda bai kamata ba musulmi ya ce sun sauka ne akan munafikai ayoyi ne sun sauka ga baki daya suna horon mu ne ayoyi ne suna mana gargadi wannan halin nan kada mu fada a cikin sa wato duk mu'amalan da mutum zai yi shi a rayuwa to idan an ce ya shiga cikin munafirci to lalle ya shiga cikin hanya ne na babban bata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zana ayoyin munafikai yace ayatul munafiqi salasa ayoyin munafiki guda uku ne duk man haddasa kazaba duk wanda ya fa ya bude baki zai yi magana to bashi da wani maganan gaskiya da zai yi sai ƙarya to kaga wannan abu ne wanda mu mayar da shi ba komi ba a yi ƙarya a yi zoliya a zamanin da muke raye a cikin shi muna ganin ƙarya da zolaya ba komi ba kuma wannan ba sifa bane na musulmai ba ba sifa bane na wanda yana bin manzon Allah sawu da kafa ba sifofi ne na munafikai wanda ya kamata mu guje su kuma duk sifofi da manzon Allah ya faɗa akan munafikai ya kamata mu guje su kuma duk in mun zo kawai irin waɗannan ayoyin sai mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kare mu daga irin wannan sifofin Allah ya kare mu daga irin waɗannan halayen nan Allah kuma ya kare mu ya ba mu ladan wannan azumi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi gabaki daya abinda muka yi kuskure a cikin sa kuma Allah ya gafarta mana اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وآخر دعوانا أن